له وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وذلك لأن العبادة أن يفعل مثل ما فعل أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فإذا فعل فعلا على الوجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتبس الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام وكان يتحرى الصلاة خلف أسطوانة مسجد المدينة وقصد وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصره مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه بكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فصلى الغداء ثم أتى على مكان فجعل الناس يعتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وديعة فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه مو... لأنه موضوع نزوله رأى عمر أن مشاركته في سورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه به في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في السورة ومتشبه باليهود والنصارى في القتل الذي هو عمل القلب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم دلالة الإمام ويرد إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا أبوته للعيبة نزل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ليلة إلى عشرين ساعة ونقل ليلة إلى عشرين وأخرى ساعة بلادية تجديد أولا بل إلا من الله الله وسكين تراكم الله مقاربة جميلة في الرسل والعيلة والنصر شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم أبي السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي ابن الدنيا بإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الأحاديث كما أجير جانان درس تبون بالله في يوم الإبن نعم ابن تيمية yana yi mana magana a kan ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyukan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi akwai ayyukan da yayi a rayuwar da ibada akwai kuma ayyukan da suka kasance da annabi sallallahu alaihi wa sallam suke ma akwai wanda ya rayuwar da ibada akwai na kada nan da ibada ma kana alawar da ibada abinda yayi da sunan ibada ya da wannan aikin kuma ya yi wannan aiki don ya zama ibada akwai kuma aikin da ya yi shi saboda ya zo masa a wannan lokacin akwai buƙatar a yi abin da ya wai ya nemi abin zakir zage shi ba ya nufe shi tun daga zuciya cewa wannan aiki yake so ba a abin ya faɗo ba da yake yi to wannan shi da ake cewa ma kana ne da su sallallahu alaihi wasallam da yake saboda ka ayyukan ta akwai ayyukan da suka nazara minhu ala wajhi ibada akwai kuma annabi nazara minhu ala wajhi ibada wanda suka yi zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ibadati in kana so ka zama mai tsari da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan abubuwa sai ka yi su yadda ya yi sai ka yi su ala wajhi nabi fa'ala fi fa'ala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka yi su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawaki da ɗakin Ka'aba sau uku in ka zo kai ma sai kai tawaki da sau uku ya fara daga Hajar al-Aswad ya kuma bare zuwa gare shi in ka tashi kai ma sai ka fara daga al-Hajar al-Aswad kuma ka bare tawaki da daidai Hajar al-Aswad idan ka zo ka ce ya kai tawaki amma kai za ka yada Ka'aba sau shida to kaga ana ka saba wa aikin da manzo Allah ya ko kuma kace za ka yi tawafi amma za ka yi sauƙaƙa dan ma ka saba wa aikin da Allah ya ba ta aikin da ba ko kun yi ba sai kace za ka yi tawafi amma za ka fara daga Abdul Yamani ko kuma daga Bakawu Ibrahim daga nan za ka fara tawafi da kare a nan to dan ma ka ka saba duk da gashi kamar kana yin tsoron wanda annabi amma kuma annabi ka saba wa annabi a nan ba a koyi shi ba aiki shi da gaba na ka da ya yi sa'ayi bai da safawar gaba da tabiya da safawar da tabiya da gaba ya fara daga safa ya kare da gaba saura ko yayi zai ya mutu tsakanin safa da gaba in ka tashi koyi da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sa'ayi kai ma za ka yi shi bai da safawar gaba da tabiya da safawar da tabiya da gaba idan kan ba ta afiya sai dai ya da ya mutu kamar yadda yake ka fara daga kafa dole ka ba ka dare da dukkan dalla kada an kai kai da Allah sallallahu alaihi wasallam amma da za ka ce za ka fara da gambarwa ka dare ya tsaka a nan ba kai kai da Allah sallallahu alaihi wasallam kai yana aiki da ka rabu abin da za ka yi da ko kace za ka fara za ka yi guda da guda ko kace za ka yi guda ko za ka yi guda kare da daya anan ba da kai da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ka kare duk abin da manzo Allah ya alaƙar su ibada in kana so ka zama mai koyi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kai yin da yadda manzo Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta rak'ata al-fajr rak'o'i da ake yi da sallar asuba inda ke cewa rak'ata al-fajr wanda rak'o'i guda biyu kuma a wannan lokacin da ke su da wannan sunan idan ka ce kai za ka yi raka a ta alfajir a bari za ka sallar yara da sun a baka raka a hudu za ka yi za ka yi kai a baraka a hudu za ka yi kamar da ba kai da abin sallar sallar ba babu raka a alfajir raka a ta alfajir da inda za ka raka a ta sallar raka a ta alfajir babu za ka sallar raka a alfajir da zai mace kai za ka yi baraka a hudu duk kana da bin sunan ana da kai sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yi zai kai sabila da alhakiyar zunubi za a yi da sama sai ka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki ne to yana shi ne bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam da ibnu tayyiba yake sannan akwai aiki da yake ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi al'ada dan da kafa da su suna sauye da mawdu da shi yana tabi'a ce da sauye ya da kuma adam da ita dan sallallahu alaihi wasallam yana da shari'a bai fita daga zaman cewa da adam da inda ba ana masa rubutu إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون إلى نفسك المسلمين ba sa da kalmomin shari'a da mutane ba sa wani lokaci yana yin gobe yana yin barkata da da ba haya duk da abubuwan da kan zaka zai yi shi ma ya kalmomi to waɗanda ayyuka ba a cewa akwai wato mutum ne a nan sanar sanar da ya yi gobe a cikin wasu itaciya ko a cikin wasu ɗan biyar katanga sai a mai da gobe a cikin katangar ya rage ba wanda ya haɗa da ma ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yana abin da ya yi shi da alawatin ibada ya yi shi da alawatin adab annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayura wannan ne ya kuma ya fa ainihin mayafi da duk a jikinsa wato ya ta ibadi ya ta ibadi wannan shi bai dace da larabawa su yi da wannan lokaci sai da ta ya samu al'adar mutanen da haka ake da shi ya yake da irin dole su ne ba haka to ana ba za ku ce za ka mayar da ɗaura ƙarfin da ka izari da wani ibada da ɗaura hatsi da kuskure da zaka da cikin da ke nan da sunan sun da ta kula da wannan ba ka saba abin da ya kamata a ce ka yi ka yi ko a yau sallallahu alaihi wa sallama a baya cin dabo amma ko bai hana shi ba sai ka da rashin cin dabo da sunna ko a dai sallar sallar ya hau da su sai ka da hawa da su sunna ko a dai sallar sallar ya hau da gidan ka a maballan ka abu a maballan gidan ka a kusanci ne kuka da kuka ce kwanke maballan sunna ne za su tattara da yawo ba ta da babu kalla a cikin ka akwai sanda aka samu wani lokaci na samari aka samu wasu samari suka kasance da wannan lokacin din su sai dai sai da yawa masu ganin da me yasa suke rasa suka ce wasu karanta da kalar kalar ya fito da wannan kanka wa ma'ahu siyabu muhallalatan albabu Allah sai ya fito da jiza amma bai bai balle makallan ba sai kuma ce rashin nan da wasu ba sai suka dinga yawo abin da bai da ba al'adu sai zai sa su ya zo ka abin da zai ga kai sunna kai da abin da ka fara ba kada duk wannan rashin rashin sanin menene abin sunan sunan da alawacin ibada menene kuma yake alawacin ada wani lokaci sukan fito waɗannan su abu da kuma ban su a mara da ba wani lokaci kakan ji zafi da sa ka ciwo wani lokaci mukallin da ya su lalata ba ba ya kama na ya fi zai za ka ba wani abu da kabi kin da ya haka ɗin da zanzan a ya faru ne ya faɗo maka kana kuma abin da ya kasance haka to waɗannan su ne bambance-bambancen da abu da ya rage su ko a fahimta a nan abubuwan da ake sanar da sanar da ya fi kasu gida biyu ba ta da alawar ibada in kana so kai kai da Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan abu sai ka yi shi ala wa kullu ta'ala ta'ala wa rasulullah in ba ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kai masa adabi to sai ka tsaya kan adabi in ya ce kai masa lokaci ko ka tsaya kan lokaci in ya ce kai masa guri ko ka tsaya kan guri shi ne yake wa zalika li anna al-mutaba'ata ko akwai da alama وذلك لأن المتابعة أن يفعل وأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله وقت أن يفعل أي الفاعل المتعبد لعبادة أيكة وصوت شيء إذن أبن من ذل ألا أيكة وقت أن يفعل مثل ما فعل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبادة ya aikata kwatankwacin irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a bisa kamannin da ya aikata shi fa idza fa'ala fi'lan ala wajhi ibada idan ya aikata wani aiki a bisa kamanni na ibada ta fuskar ibada shari'a lana an naf'alahu ala wajhi ibada to kuma an shar'anta mana da aikata wannan abin ta fuskar ibada وإذا قتل تعقيد مكان أو زمان للعبادة خصصناه بذلك إذا قال الله صلى الله عليه وسلم يا نسي keɓanta wani guri ko keɓanta wani lokaci da ibada mu ba sai mu keɓanta wannan gurin ko mu keɓanta wannan lokacin da ibada kamar kana ya tudu an ya tsoka haular ka'aba kamar da Allah ya kan da ka'aba da niyyar ka'aba saboda haka mu ba ne mun da ke ta daliliyar tawafi wannan ibada ce annabi ya nufi ta daliliyar wannan tawafi ba tawafin kawai ya fara haka nan kan hanbal kamawa ce ba a'a yana zuwa ne da niyyar ya tawafi sai tawafi ne zama ibada wa an yanta misal hajar al-aswad haka nan ya shafi hajar al-aswad shi ma ya zama ibada yana zuwa ya nufi shi da niyyar shafi shi sai ma sai mu shafe shi da sunan ibada da manzo Allah bai shafe shi ba idan muka zo muna shafa hajar al-asad da sunan ibada ta yi bid'a shi yasa ko ta kore ki cewa inni la a'lam annaka hajar la tanfa'u wa la tadurru wa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad la ma qabaltu ni ta san kai dutse ne wanda ba za ka amfana ba ko ba za ka cutar ba ba dan a ce na ga da zan Allah sallallahu alaihi wasallam da za ku zance ka da nuna ku zance kaga wanda ita ce kyakkyawar fahimta da addini annabi na gani ya sumbance ka shi ya sa ni ma na sumbance ka ba dan ya sumbance ka ne zai sumbance ka ba a shi biyar abin da za ka yi to ka tabbata duk abin da za ka yi da su bai ibada ka tabbata da rigar Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta maka yin wannan abin da su ibada amma abin da yake da abubuwa na halal da ubangiji ya hore mana a doron kasa ubangiji ya hore mana da su da wasu wasu da abin da ke sama da abin da ke cikin kasa duk ubangiji ya hore mana shi wanda zai kada kada ما في السماء ما في السماء وما في الأرض جميعا idan duk ya halitta ku abin da ke sama da abin da ke ƙasa duk domin amfani domin ku yare wanda duk ina da kun da haka idan ba nasu ne ne ce kada ka yi amfani da abin kaza ba haram to al'akulu shi da tsare ka yi amfani da shi nasu shi ne zai ce maka an so da ta abu kaza kamar misali an so da ya sa sa al'ari ga maza an so da ke namiji ya kwalliya da zama duk wannan shari'a ko ba da ba dai shari'a ta so da ke ba sai zama halal don haka sai ka ga cewa abubuwan da aka haramta kan su da ake bayani ba wanda aka halatta kan ba domin al'asulu shi ne duk abin da yake mubali duk abin da yake dole kasa na amfani da abin na ka aka ce za a yi ta bayanin abin sunna sunna bayanan da za su tsari inda abubuwan da suke biyar da hajjiyar amma abin da aka haramta din kaɗan ne za a iya bayanin da ake abu da za a faɗe su da sunaye shi ya ga wani da ke ɗan kakkala na ba a gaba alai da yana na kuma su ne wa kakkala na ya muku bayani daki daki abin da ya haramta mu amma babu da ta ce an halatta mu an muku bayanin daki daki abin da aka halatta da abin da aka halatta da yawa a cikin kowane ta kira shi da sunanta to abin zai yi ɗauka ba za ka iya irin da shi ba in ka yi da ana kallon la su ha mu ne da irin da yayi ku ba za ku iya irin da shi ba amma haramu ko in ka da nan ne ha ku iya irin shi ka za ka an yi mu da littafi a kan bayanin abubuwan da suka haram saboda dan littafi kankani zai iya shi su gaba daya amma ba za a iya irin da littafi a kan da abubuwan da suka haram da abubuwa ba littafin a littafin da za a rubuta a kamar ya da ban da tafi ba su ƙari ba kuma kun san kuma yake ƙara fitowar da abubuwa ya yi na amfani na rayuwa wanda za a ba su da kuma ta abuwa an yi wani sunan su da ba a ƙura da kuma suna kuma a yi amfani da su kana ba a shi ya sa ta da ubangiji da ya ga da'awa ban hawa ya ce yanzu kai da yanzu za da yanzu da yanzu kan hawa juna ya ce ya rabu ne kuma na ta'alamu da ya faɗi da wasai da alfadarai da zakuna wanda da su ake ado ake hawa a wancan lokaci su ne ababen hawa da su ne bai su wancan lokaci su ne jiragen wancan lokaci sai ya ce ya ku mutu ba la ta'lamu kuma yana halatta ba abin da ba ku san da shi ba daga ba ubangiji ya zo ya halitta jirgin sama ya halitta mota aka halitta jirgin kasa aka halitta babur aka halitta keke da kuma duk abubuwa a kare su kala kala sai ya kusa a kowane dangi kowane dangi ko a kowane dangi daban daban abokin cewa ga nan kana kai ba kana kai ba duk suna karkashin wa yau da kuma na ta'ala haka kuma wani da zai ya sa ta aiki da hawan dangi dangi na aji da akwai gida mu wanki a nan sun sai da wani kuma da rai kuma ya faru da mu sai ya ji jahili kan da bai san da yake yi ba a cikin yake amma a ce sai ya malami kuma kana tafiya a cikin a ce ya kuka ya kake hawa wani ya kake hawa wani in za ku kuma ta ɗaura a wani ya yi wannan mafi da alamu da ana da rai da juna ka ba a jirgi da ibada a wani jirgi a karan kansa ba ibada ba a karan kansa ba musulunci sunan shi musulunci ba na kawo jirgi kayi kayi musulunci don haka in ka hau jirgi kayi musulunci in zai ya hau ba ya yi kiristanci shi ko ko da yake ko ba ibada ba ne ko ka hau zan ya hau ka hau zan ya hau ka hau ba ka ya hau ba ibada ba ne shi ma ba ya ji ya addini ba haka ba ana siyasi wannan tsarin da makama ne ba wannan abubuwa ne da ɗalibai su da يفعل عند بعد ذلك الأصل في الأشياء مثلا الأصل في العبادة الأصل في الأشياء الأشياء المباحة الأصل فيها الحب إلا بالله نفس شيء يسوع يقول تظاهر بتظاهر ثم نفس يقول أبو موسى ليس أمطانا بعدين inda ana yin gidaje na kara aka da ana yin rayuwar da aiki aka da ana yin rayuwar da bulo da minti biya halatta nan da nan musamman da bai za a yi ba ma wanda ya zo da an ba shi mulki a kan da ya sa aka yi aka yi gida na bulo da minti da ina da ina da ina da ko duk wanda da ko abin da ubangiji ya fara da ba shi ba da abin da ya wani ya horo da abin da ke sama da abin da ke sama duka horewa da ta wani da ya mutu da waɗannan abubuwan da ba wa ne to abin da ya kasance bisa ga irin wannan shi da ba a ba a sa shi cikin a ibada zalla ya ga wani lokaci ikhlasin dan adam da yin abu dan Allah zai ga jiyar da abu ya koma ibada idan za ka ci abinci cikin daren nan ka koshi da ne ka samu aiki ka yi ibada to kaga wannan ce a cikin kayi ne da wata kyakkyawar niyya domin zai ba ka lada a kan wato ayyukan mu na mubaha idan muka sa ikhlasi a cikin suna yin zuwa ya zama su zama ayyukan ibada wato wani ne ba mu lada a kan shi ne ma'anar ibada wani ne ba mu lada a kan mutum ya ɗan kwanta ya ce ba za a san ba shi saboda sake nuni wannan baccin da zai yi da zai yi da ba shi damar yin kiyamun dai ya zama masa kamar ibada to ba kuma komai zai canza wannan baccin zuwa ga ibada sai ya kai kai abu da niyyar za ta ce ka ya fi a kuma da dan ba a yi shi ba babu komai rawar ka ta abinci kawai dan ka koshi ya ta ba kiyamun dai ba amma kuma da aiki ba ba zai fi kai ba kawai ka ta abinci dan ka biyu ko ka ji mutum ta yi ka suka ce ba za ka ɗan bude ka daina ɗan ce kana ɗan mamma ɗan su ne a ƙara a gani wannan ka yi ɗan sauri samu mai yi ba ba ta ta yi zaɓen Allah ba saboda a kan yi zaɓen abin da ba da zaɓa ba ne ba da ba kuma da za ka yi idan ka samu mutum da zai kusa ne kawai da jihadi kaga ana yana da yana da lada yana da lada kaga aikin ne ba wani lokacin na iya biyo ya yi ba aikin ne ba ba kana da akan shi ne yake cewa yake cewa wa an yusalli a kansan maqam ko mutum da abin da abin sallar sallar ya yi bayan maqam Ibrahim ya yi sallar raka'a biyu bayan ya gaba tsawaci kaga wannan da kai wannan gurin da wannan raka'o'in ya zama ibada dan kai ma idan ka tafi talabi bayan maqam Ibrahim bayan ya gaba tsawaci kai raka'o'in biyu ko kai biyu da Allah sallallahu alaihi wasallam وكان يتحرى الصلاة خلف الاسطوانة خلف خلف اسطوانة مسجد مسجد المدينة. أقول بركة بركة كما صلى في المدينة. بالكل في أجل أن صلى صلى يجوز أي بركة بدون صلى. أقول بركة الاسطوانة عند يجوز أي بركة مكان. وإذا أخذت بسم الله يقول أن يقول إسرائيل. بصورة أول suka ga cewa da ya sa baya yi a wani kawai ke ganin akwai dalilin da ya sa mai Allah ya yi tunda akwai tsawana biya ya yi amma ko da zai ya dauka da su ku sake ganin kamar ya ware sani saboda wani dalili don haka shi ta yi aka kai kai a cikin wannan bari a da san ana ta kokarin da za a kiyaye amma daga baya abin sai dai kama kama في أول التجارة في إخوانة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن أرد إلى الأمر يسجد ولا يسجد وقصد السعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر بماذا؟ وقصد السعود على الصفا والمروة وما أرسل الأيام حول الصفاء فوق الصفاء لمروة والدعاء والذكر ملا ثم الدعاء والذكر أكثر الصفاء لمروة abin da zai karanta da sun da yawo da ba da sun da karanta da sun da yawo barwa duk kan wanda ya zama ibada sun da ya da su dole duk san da yazo haji ko yazo umara zai je kan safarin zai je kan barwa zai yawo kan safarin zai yawo kan barwa ko zai wannan addu'a zai wannan miki kan yana ibada وكذلك عرفت وعرفت المزدلفة حتى لا تتكلم إلا مرة يا في أربعة ranar tara ga wata ya dawo wani zalifa a wannan rana ya kwana a nan a shugari ya dawo gida kaga wannan zuwa arfaɗin keɓanta arfaɗin da zuwa nan a zaura har zuwa faɗuwar rana da zuwa mun zalifa a kwana da ba hajjata ya zama ibada da ya ce in gurin da zamansa da ibadarsa a gurin ashe ke da lokacin da kaje kai ma in kana so kai abin da manzo Allah ya yi sai da a ka kuma kana da abin da wannan wannan yuhu ma da wasu su kamar zaman sa a zaman sa a gida kwana uku da kwana na goma sha daya sha biyu kwana na goma da sha daya da sha biyu kwana da sha uku ya bar ya bar gida kaga kamar ka Allah shi kansa shi ma ibada ne da wurin da Allah ya ya mutu gurin ya ce da wurin ya yi ibada a gurin wa amma ma fa'ala hu bi hukmi al-ittifaq wa lam yaqtidhu amma abin abinda aka sallar sallar ya aikata ne bi hukmi al-ittifaq wa ya zo na sane ta lahar ba wai ya yi abin da bayyana ba abin da ya zo masa shi ne da ƙasar da yake ba wanda ma kana ilmu afdal wa ma kana ilmu istifaka walam yaqsid bai nufi abin da dangadan da niyya ba yusuf ali yanzu ya duba tsarin da yake tambaya shi kuma ana tafiya ne wani sallah yake da ya sallah sai daura da duk bishiya ya sallah ya yi sallar ta a karkashin wannan bishiya ba wai ya nufi da dangadan ya yi sallah da duk bishiya ba sai dan sallar ta kama a yi da duk bishiya lokacin sallar ya yi da wata tafiyar za ta zo wata sallar tabbace ki ba a nan ba to ba zai ce a koma can a yi ko ko a bari sai a yi can a zai yi kan inda ka samu da yana da sallar sallar ce a wajen idan biyar da ake masjidar da kuma an sanya mun doron kasa da ba ta yi zama wurin sallar ne a duk inda sallar ta samu mutum sai ya yi ta ba ka shi ba sallar ta kama shi a nan da bishiya a gurin ta je a sallar to a shi kaga ba sunna ba ne a ce duk sanda aka zo a jirgin dindiyar wannan a yi alƙalƙan da abin a dan sallar sallar da zai shiga da zai shiga marka akwai inda ya zai wanka kafin ne da Kushin sunna ne duk wani alhaji in yi tsaye ne ne ba zai tsaya wani wurin ya wanka. Kuma in ka je gidan wani ne a duniya. ko kan kun gani ne yana da bala ne sai da kun yi kafin kafin kun kawo ba saboda kun ta ce akwai wani irin ranar wurin Nigeria ne da ta kada ke cikin cikin yankin gudu Allah ya kance su bayan sarwa lada suka fara fitowa suna zuwa karatu kasashen larama su aka tashi madina idan ana ta gaggawa da yadda ake ubara a cikin da ta nuna yadda ya yi ya yi kaza kaza cikin ba da labarin yadda ta yi aka ce a yi wanka ya yi wanka a wani biyu da ake cewa kaza zuwa ya yi wanka a nan kafin da wuce ya zama ta duk da aka kwashe ko za a zuwa su umara ana tafiya a cikin zuwa wanda aka tafiya da zuwa yi da ya tsaya zuwa ya wanka zuwa ko da an ga masa da Allah ya yi wanda su ai yanzu ba wanda zai ce da gidaje mutuwa ya zai ba wanda zai kuma yanzu kana zama da wanda gidaje gidan ba za ku wuce da ya fara mutum shi da duk da ta tunda an ce da Allah ya kai shi ba da shi مثل أن ينزل إلى الثاني ويكبر كما يقول الله تعالى يقول الله لقومه تكلم يا رجل ولا توقع كيف يصلى عليه لا أفضل لتأسيسه به بالصلاة ما هو إلا لكم يصيب الرسول بالصلاة ونزول فيه شيء تقع ونزول ما هو كم حتى ينزل أتكما يصلى يا تكما يقول يتوسع يقول صلى كيف تقول صلى ولا تقول هدى لك صلى أبي صلى ما أفضل لتأسيسه به بالصلاة don zuwa ba don nufin ya ke ɗauka zuwa da Allah ba ko don nufin ya ke ɗauka zuwa da ke ɗauka zuwa da Allah ba. Hakan ta ma ko na ta ku ta zali ku wata to yau da wa mu zai ko ko ya da mu duk kala ta ku ce ba ka ko ku shi na Allah ne. Awon zuwa da ko ya ku ko da zuwa da ka. Nan da ku da sarki da ba mu zama ba ku yi da Allah. Ba za ku muna da nadar ba. بل هذا من الجزء والمجالة في البلاد التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب بما الأمر قد أتاه في الهدوء كما ثبت في الإسلام الصحيح الذي يتبين الإسلام سلسلة من حديث شعبة عن سليمان الحيث عن المعاريض بن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر معاريض بن سويد وكان عمر سبق جلسه أحد الكثير فسمى الأذان sai ya sauka wani guri ya salla a kubani in ba a ta alama kare ya zo salla sai ya zo wani guri kada alam na ta ya tura ya mutane su suka rinda yi ruwa zuwa wannan guri kawai ku nuna suna cewa salla sai da nabi sallallahu alaihi wasallam ai anan annabi ya salla فقال عمر حسين قريتي انما هلك اهل الكتاب انهم اتبعوا اثار انبيائهم فاتخذوها كنائس وبلعا abin da ya halatta alin kitabi ya nuna da risala ba wani abu bane illa sun kasance suna bibiyar guraben annabawan su inda annabawan su suka taka su suka zauna suna bibiyar wannan gurabe da kawai ne haka na ita suka mai da guraren kan su cikin da kara ya biya al'ummar da na sunan yahudawa ko sunan yahudawa cikin wannan shi ya halatta su har yi da kuke ko kuka biyo nan kamar da dai Allah ta sa da shi abu wala ta ta ta da mai sa da shi babu wannan shi ya halatta su sannan arabat lahu salat to wanda sallah ta zuciyo ya a lokacin kan mutar da kai sallah ka ko dai dai gudan sallah da sallah da sallah da sallah wa inna idan sallah ba ta zuciyo maka ba a gurin أن يعمل في كل يقول مشاكل من يطلع كل الكتاب من لا خير من لا يكون عبده لا لا إلا تكافر أمس عبده بل ما تكافر أمس عبده هو تكافر أمس عبده ألاك من أن يقال إيه يقول الله شكو إذا أريد أبدا فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في سيد الصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله راى عمر انه لا يدخل في سوره الجن اليه وقت النوم والتقديم والمتابعه وكفى السوره النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تحقيقا بالثلاثه بين سواه وبه يجب الجن اليه صلى بل صلى فيه يا يا دني صلى لي اول رجل لانه موضع نزوله ليلا رجل ليتكلم وقراءه بل دليل ما تقول هو يقول ان النهايه تكون في سوره الجن dan ka yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kamannin aiki min gairi muwafaqati da wani kasbi amma ba ka yi muwafaqa da annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan ba dai ka kai ka ta ba wannan abin da kai ba ba kai ke da annabi sallallahu alaihi wasallam kai tarayya da shi a aikin da ya shi sallah ya yi sallah kai ba kai sallah amma ka ka zo da kasa kasa dinka da kai na ka shi kasa dinka shi ba da wani kasa dinka ke da ke da sallah Allah shi ta kama shi ya abin ina yi abin ko ya sauke da hutawa ko lokacin sallah ne ya tsallaka abin ko kuma a cikin kun kun karan farko ma ka ne kuka ware wannan gurin ko ɗauki shi ka ne ko shi da mutum da mutum ibada kaga ana kafa jin ya danganta saboda ka a sura ta aiki ko mutum ba amma a kafa jin ka mawaka yadda aure wannan ba ku yi ba بل تحديد ذلك المكان بالصلاة إذا أدركت بدل ما كل الثواب مجرد بالصلاة من بدء أهل الكتاب التي هلكوها ولا تبجلت البدء إذا متى تبقى ثلاثة يهود وكارة يملكك على تعديل ولا هل مسلمين أن تشبه لي في ذلك فقع إذا يا هلا مسلمين لتلقي يهودا وأتسلوا ولا أيضا ستلقي يهود وكارة أتسلوا ولا أيضا فائل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في السورة ليقرأ
ya yi kama da abin sallar da sallar wajen tura aiki
wa mutashabbihu bil yahudi wal nasara fil qasd alladhi huwa amal al qalbi amma a zuciyar kuma ya yi kama da nasara da yahuda kaga ya yi mun yau a zahiri da a hoto ne kai kama da abin sallar da sallar amma a zuciya ta yi kama da yahuda da nasara to ku duba ku aina wannan cikin aikin ba da ake ganar mutum da kuma ya yi shi na alawar su ba ba ake ake ganin cewa idan har ka kwaikwayi kariyar nan ko ka kwaikwayi ne da karfin kambari duk da a hoto kana kama da aiki kana kama da mai zai na kuma da aiki da kuma kama da Yahudu da Sarar da suke yi, kwata kwata shi bai rayu ba kamar maulidi kaga shi maulidi ko irin wanda alfarmar bai sani ko ya ta amma yanzu da bai sani ai suna maulidi maulidin su a wurin su da aka gani to kaga su tsoratu wa bil qadri bi kai kama da yanzu idan ba su sura ana cewa in kai kama ma amma kun saba bil qadri ana da kafin koyi wani jinsi na gudunar tsarin kitabi ina kuma a ce a tura da ƙasar da za ta kai kamar da kuma an zan da su ne saboda ka shi wanda ta koyi wani alharin da ne
وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في سورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها وكذلك نزوله بالمحصر عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك
وهذا هو الاصل ولا ita قاعده جمله جميله ita ce ka'ida ka dace da nan sallallahu alaihi wasallama fil qasd wa fil fi'l a cikin nufin za da kuma aiki idan ka dace a nufin amma ba ka dace a aikin ba to ba ka zama mai tsayi ba ko ka dace a aiki amma ba ka dace a nufin ba nan ba ka zama da koyi sai ka dace a aikin da nufin gaba daya ci ko wanda ita ce ka'ida fa inna al-mutaba'ata fi sunnah abdullahu min al-mutaba'ati fi surat al-amal in aka ce kai koyi da aka sanar da a cikin sunnah wanda ya ko ya fi ainihin cika da kamala a wajen bayani sama da ake kai koyi da aka sanar da a cikin aikin cikin surar aikinsa za ka iya samun koyi da cikin surar aikinsa amma kuma ku saba cikin ƙasa yanzu misali azumin alhamis da litinin annan sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da niyyar ibada kasancewar a rabu ranar mutum ake ɗaukaka ake ranar alhamis ake ɗaukaka ayyuka zuwa ga ubangiji da yake so ubangiji a ɗaukaka ayyuka sai da alhamis ranar litinin kasancewa a cikinsa aka haife shi a cikinsa aka aiko shi saura ta yake azantar wannan ladar ta yake azantar wannan wannan wannan wannan wuni kaga wannan sura ta tabbata sai wani zuwa ya azanci waɗannan kwanaki ko ba haka ya zuci da da kawai ya kama da yin da na ɗaya da nan nasa saboda yana jin cewa ya yi nauyi ko ya yi kitse biya azumi zai taimaka masa saboda ya yi kitse to a kafin da kitse sai azumi da alhamis sai azumi duk al'ayyamun su sha biyar ga wata sai azumi amma in ka tuntuɓe shi alhaji wannan azumi da ake yi to Allah ya kafin kitse ne dole mutum yana buƙatar haka kaga ya yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai rabu su yi amma kuma wajen kasa mun sa surar su yi to a kuma wajen da za su yi kan wanda zai zai zai zai yi kama da shi ya kuma ya saba masa fi suratul fi'l ya saba masa fi suratul fi'l misali a cikin sallar sallama ya ce ba saba a ba da imani wa kitabu mutum ne ba ta kaɗan da mutum to da ka ya faɗi kan mutum da yamu ramadan to da ka da ramadan ya zo sun fi su zai kiyaye ne saboda manzo Allah ya faɗi kan mutum amma ba za ka kalla kalla ba da yi kiyawo ramadan duka ba kiya da dai kusa a rayuwarsa da ba ɗaya zai yi kuce da rasa a sha bikin ba ba ma shi wanda da ya kan sai ki rasa a talatin kaga ya yi ya dace da kasfinsa za su zo ka iya wanda aka kalla sun ci alkiyama ne da yadda sun yi sun yi ta amma kuma sun surutun surutun sai sun saba to aka ce a yi koyi da sunna abin da ake nufi a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fil qasdi wa fil fi'l ai koyi da shi wajen nufin yin abu da kuma da kuma aiki yanzu ka rabu da ni hadisin da na faɗa na farko hadisin Abu Bakar al-Ansari ko sai hadi na abin yana da zuwa da mawlidi yana hujja da shi su ai ya ce fi domin su wa fi domin su saboda haka kaga annabi ya zo da kansa su to ka kaddara ya zo da kai ma za ka yi ma maka maulidi ne to yayi nashi azumi yake yi ran da kuma to kai ma ya zo da shi da bala me yasa sai shekara sai shekara ta zagayo kwadauke ta rana ko yanzu da aka fara da abin ka ɗaukar duka ka yi duk kura ka yi yanke yanke ka cika noye shi ya azumi ka ka yi ke ke kuma ga anan ana tare da ba ɗan aikin da kake daban shi kuma wanda kake hujja da shi yayi daban inda za mu yarda cewa wannan maulidi zai yi ko dai wanda da Allah ba dan ne idan ka ga littafi ke da sai ka ga kuma wani duk dan ba ba ta ne yi bane azumi ya ce ita da kaga da kuma duk da shi kada ita ne wanda ita duk da ne to har kai haka da kuma ai sai kaga kenan din da yau azumin ne kullun shi ko kowa ya yi a ce a zo a ce sai ala suna ba ka inda an ce wanda shi ne a shi ma dole ne mu ke ba mu ne ashe mu ne ba masu mawuyi na hakika yadda da za Allah ta kasar ganin cewa shi ne ba wanda sai shekara shekara ba kuma in sake yake da a cika ji a ci a ci dabbobi a ci a ci zabi da da ya shi ya shi to kaka adam babu da wata ƙara ta sallar da sallar da sura la ga yana fi kan hatta a kasu jin babu شرع شرع يسعى ابن تيمية وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في سورة العمل لا قوي كي كما دعا مثلا تأثيرا aikin fa'ahu kan aikin ba kawai shine kai kai kai da sunna a sai kai koyi da shi a aikin da kuma kasdin sa wani haza da bashta ba ala kafir min al ulama jalsatu istiraha ibn tabi'a ke kabiba yayin da jalsatu istiraha ta sa malamai da ya fata samu rubutu dangane da ita فعلها استحبابا او لحاجة عارضة تنازعوا فيها. شنو قال الله يا يسمي الجميل ولولا مستحب يمين ثم يا يسمي سبب الكافر يمين سيان اكو مسا. كيف تجاري اكو؟ kaga wanda Allah ya abu amma da haka wasu suka ce mustahabi kamar shafi'iyya wasu suka ce ba mustahabi bane kamar sauran ba na gani wai wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne domin a koyi da shi a ciki wasu suka ce a saboda ya girma ya yi nauyi yake buƙatar zama tsakanin tsakanin raka'a ta farko da ta biyu da kuma tsakanin raka'a ta uku da ta biyu da ya tafi daga sujjada ta biyu ya kan dan zaura saboda ya ya ya ya girma ba idan ya yi ta ne bai hajjatin ariba saboda wata buƙata da ta ji ciwo wasu kuma suka ce a yayi ta ne domin ya nuna mustahabi ne don haka in aka yi babu wani abu suka yi hujja da da hadisin Malik ibn Suwayd cikin sahihai da hadisin Abu Humayd al-Sa'idi wanda dukkanin su sun yi wannan zarkutul istiraha a cikin sallar don shi agogo abin da malik ibn kuwait a yake cewa ko ya abin da ya sai kasbi da a samu kasbi din shi kansa wani zuwa a wajen da ba a da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ka zuwa zuwa hakan inda al-qulub min min haka nan saukar ka abu hakan muhakkal wani zuwa kusa da kusa da gabara kusa da gurin da ake yi wato karshen guda wato a kan hanyar mai tafiya makka to lokacin da aka sallar sallar a ranar ta goma sha uku a watan zulhijja ya zo ya zauna a muhassa a nan ya kwana sannan ya yi jifa sannan ya fita lokacin da rana ta zama ya jifa sannan ya fita fasu zamansa a wannan wuri da haka ya yi ne da biyar ibada saboda haka mustahabbi ne a zo a zauna a wannan wurin ko a'a kawai dai ya zo din ya zauna ya kwana da yin gobe da safe in zuwa don ya fi masa aiki ya zama haka da aka samu ɗan sakali a hinta ƙasashen da za a yi a nan da ya ce annabi da mu haka don haka alhaji yana da kyau kafin ya fito zo a ranar sha uku in yi kafin ya zauna a muhammad. Gari ya ji ba ya Wasu wasu suka ce a'a ba wani magana sunna a nan. Magana ya haka ne ya ruwa da kai idan mutum shi ma ba sai ya samu kwakwar tsakani ya zo shi ke nan. Sun kuma baya ganin akwai wahala wajen kusan. Ba ni ne ba. Shi ne za ka yi masallaci a gurin ana kira shi na hudu da su. mafi da mafi da su yana da ayyuka guda wanda da yau zai abu zai gan shi a babban masallacin su da mara to in ka je gurin ba mai ka karfi ji fara ko yi ko kago shi ne ne shi ne da ta hariya in ja in da hakka da yanzu abokai na ku zo ku dawo ku tafi abu hakka idan da aka da ya tsoka da niyyar ibada ne ko ya tsoka ba da niyyar ibada ne وكذلك نزول من محسن عند الخروج من النار من من يتمكن فعله بانه قال بما هو اي لبشع الكون بالبدو بان الكون وغير درس من الله دليل اللبشع فاذا ضرب البرء من بدل مثلا ان لم يكن من يقوم بالحسن من الكلام إذا أخذت نرجع تأتينا بل إن شاء الله على الدنيا الأخرى إلا أن الإيمان بالقلب وأن الإيمان بالقلب